أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كمل الفصل الفصل ده وصلكم to ina ne matashin karatunmu na'am A- afwan mun yi ijaz da itnab da musawa mako na'am e wajen ina ne ilmu badi ko to mu wuce wannan ne karma taba shi atharu ilmi ma'ani fi balagatil kalam na'am na'am aiko to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، أثر علم المعاني في بلاغة الكلام وي شي علم المعاني ده مغني أبايا wanda yake nuna maka yadda za ka yi magana a inda ya dace da sauransu shin yana da tasiri wajen balaga ko ko bai da tasiri shin akwai hikima na ilmin ma'ani hikima ko balagan take tattare da ilmin ma'ani ko ko babu to shine za mu gani yanzu in Allah yarda shine suka yi take mana take da cewa atharu ilmin ma'ani fi balagatil kalam asar tasiri na ilmin ma'ani wajen balagan magana kenan in yana da shi za mu gani yanzu nastati'u huna ba'da dirasati sabiqa za mu iya bayan kara bayan darasi kan abin da ya gabata an nulkhisa laka mu tattakaita maka mabahith ilmin ma'ani mabahith sassa da ilmin ma'ani ya tattaru fi amraini ithnaini za mu iya tattaro maka haka a dunkule cikin al'amurra guda biyu al'awal na farko annahu yubayyinu laka wujubu mutabaqatil kalam li hali sami'ina shi ilmul ma'ani yana nuna maka mana yana karantar da kai ne wajibcin dacewan magana ga halin waɗanda ake magana da su yanzu yadda za ka yi ma yaro magana haka za ka yi babban magana yadda za ka yi ma babba mu'amala ba haka za ka yi ma ƙarami ba yadda za ka yi ma mahaukaci magana ba haka za ka yi ga mai hankali ba mun ban nan ko madalla shi yasa za ka gane haukan mai hauka mutum ne mahaukaci ne ya zo wucewa ya ji ya zo wucewa da 'yan kuɗi a hannunsa ko kuma wawan mutum ne ya zo wucewa da 'yan kuɗi a hannunsa kusa da wani rafi sai ya ji kwaɗi suna kuka a'a shi kenan sai ina jin yana labarin da na cikin magana jari ko ya ji kwaɗi suna kuka kuma sai ya shiga magana ai adadin kuɗin shi kaza ne wai me yasa ba su yarda da shi ba kai in ba su yarda ba buga shi ne zai watsa musu kuɗin su kirga kwaɗi ba su yi ruwa kaga wannan gabaki ɗaya gabaki ɗaya na muka cewa kenan ba hankali tare da shi ba hankali tare da shi to duk maganar da za ka yi dole ya kasance da halin wanda kake magana da shi wanda zai inkari ga yadda za ka yi masa wanda ba zai inkari ba ga yadda za ka mishi wanda za ka bashi magana a matakin farko ga yadda za ka mishi wal mawatin allati yuqalu fiha da kuma guraren da ake yin maganganu a ciki kowane guri ya dace ya dace akwai irin maganar da za ka yi a gurin yanzu kai ka taba jin guda cikin ai kai ka taba jin guda a gidan rasuwa ga ba zai yi ba kawai sai ki zo ki ji guda a gidan rasuwa ina ai wani guri ma da duka za a haɗa miki ka gani in ka ji ana murna ana ana murna ana wal ana walwala da sauransu to gidan biki ne ko kuma asibiti ka zo kai ta kirari ba zai yi ka kirari asibiti ba wa yuri kuma zai nuna maka annal kaura la yakunu baligan magana bai taba zuwa zama mai balaga kaifa ma kana suratuhu ko yaya ko ta yaya surar maganar ta kasance hatta yula'im al-maqam allazi qila fihi har sai ya dace da gurin da aka faɗi wannan mun gane ko eh mahaukacin da ya ci abinci a gidan gidan ta'aziyya ya ce Allah maimaita mana kaga ai dai magana tana da kyau tana da tana da fasaha amma kuma gurin bai kamata ya wannan magana a wannan gurin ba kaga ba mene kaga ba balaga ba balaga a ciki to dole ne shi ilmul ma'ani zai nuna maka komin kin maganar ka bai kamata a ce kayi ta inda bai dace ba ga inda za ka yi ta ga inda kuma za ka yi irin wannan maganar ba likulli makanin makan wa likulli makan makan wa yunasibu halin sami kuma zai dace da halin mai sauraro allazi ulkiya alaihi wanda aka jefa mishi magana wa kadiman kalil arabu tuntuni ma da dadewa larabawa sukan ce likulli makamin likulli makamin makal kowane guri na da nashi irin maganar da ake faɗi in ka ji ana hada hada hadan kuɗi to sai kasuwa ko banki in ka ji ana hada hadan karatu ilimi sai ka sai makaranta ko masallaci kagin faqad yu'akkadu yu'akkadu al-khabaru ahyanan za a iya karfafa magana wani lokaci kama adimta kamar yadda ka sani wa kad yulka bi gairi tawkidin za ma iya bada shi ba tawkidi ala hasabi halin sami gurgudan halin wanda yake sauraro min jahalin bi madmunil khabar na jahiltan abinda labarin ya kunsa au taraddud ko kuma halin shi na taraddudi au inkari ko kuma inkari wa munahadatu hadha al-asl fuskanta ko kaluyan za a kalubalanci wannan asalin bila da'in ba tare da wani dalili ba nushuzun haka ne ko amma rusuma min qawaidil balaga rusumun uh, nushuzun girman kai ne ko kuma kauce baudewa ne ga irin abin da aka rubuta shi na ka'idojin balaga wato ma'ana wanda a halin farko zaka ba shi labari ba za ka yi taukidi ba wannan shi kaga fa'idatul lazimul fa'ida ko shi wannan ba za ka yi taukidi ba to inda za ka zo ka yi taukidin to wannan ka saba mu kayi ka'idan balaga don kayi wasa da kayi redundancy kayi almazanci kayi tun da ba ai bai kamata nan ka karfafa ba za ka bashi labari ne min jadidin wanda kuma kaga zai shakka shi ma ga matsayin shi wanda kuma ka zai tarbi ga matsayinsa unzur ila qawlihi ta'ala fi sha'ani rusuli isa alaihi salam ka dubi maganan Allah mana dangane da al'amarin manzannin nan da suka zo wajen na isa annabi isa hina ba afamu ila ahli antakiya yayin da ko lokacin da ake su zuwa ga mutanen antakiya wadrib lakum mathalan Allah ce ka buga musu misali wani misali ashabal qarya mutanen alqaryan nan irja'aha al-mursaluna a lokacin da manzanni suka zo musu if arsalna ilaihim ithnaini Allah ya ce lokacin da muka aika musu da manzanni guda biyu fakadzabuhuma sai suka karyata su mutane ne fa aka aika musu da manzanni sai suka karyata su to yanzu idan za za sake aikawa da sako da wani annabi ko manzo idan ya je kana ganin za su karɓi sakon da zai kai musu a matakin farko ne ko za su inkari kai za su inkari dole fa na bi thalithin Allah ce sai muka karfafa su da wani manzo na uku fakalu manzannin da suka je mutane manzannin da suka je mutane sai suka ce inna ilaikum mursaluna kun gani gashi ko alama su waɗanda aka tura wajen su za su yi mene shakka yanzu sai aka yi taukidi kun gane ko inna da inna inda ni ne wanda ke bai da balaga sai in ce inna mursaluna ilaikum inna mursaluna ilaikum to sai aka gabatar da ila din nan ilaikum ilaikum din nan ja da majrur wanda ke shi ma yana fasu fa'idan ta da menene kasru ka kuma da ba yau duk mun karanta shi a baya ko yana fa'idan ta da kasru yawwa mursalun shine khabaru na inna inna mursaluna ilaikum to sai aka yi takrimin haku ta'khir ko ko a haka ne ko sannan kuma jumla ismiya ce qalu ma antum illa bashar mithluna mutanen da kansu sai suka duk da fa karfafa nan da annaba suka yi sai mutanen suka ce ma antum illa bashar mithluna kai ƙarƙariya ne gaskiya ku ba wasu bane ba wasu manzanni bane face mutane ne kamar mu ma goma an zallar rahmanu min shay'in kuma Allah mai rahama ba abinda ya saukar da shi na sako in antum ila takribun ƙarya ma kuke yi ka gani in dinnan nafiya ce fa in antum ai ma antum illa takribun ku ba komin bane ba ce ƙarya kuke yi sai manzanni suka bude baki suka ce kalu Allah ce kalu sai suka ce musu su manzannin rabbuna ya alamu ina ubangijinmu ya sani inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku lamursaluna ga lamun nan kun gana an, an bibi halayen wanda za musu magana ko ba duba ba an duba ku duba nan suratul bakara munafikai munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sun yi amfani da jimla fi'iliya ce ko jamil jiddan amma dan su nuna ma shaidanu ubannin gidansu ba su tare da mummunan nan suna tare da su amma wa idza khalaw ila shayatinihim qalu kaga inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una kun gani a ce balaga ba ta da fa'ida wallahi ba za ka more ba za ka moran ijazul qur'an ba za ka more shi ba sai ka samu balagan nan shi ne za ka fi morewa ku dubi mallan jafar Allah ya ji kanshi yanda ya barke tafsirin nan wanda yake da ilimin ulumul ala din nan shi zai fi more tafsirin mana Jafar wallahi wanda ko bai da ilimin zai da zai da mora abin da zai mora ne kawai amma ba kaman mai ilimin ba mai karatu shi zai fi morewa mun fahimci nan ko to kun gani dai gashi manzannin Allah su kansu sun kula da halin waɗanda za su za su je musu da sako sai suka rantsi suka karfafa ababe maganar nan da ababe guda hudu ga inna ilaikum ga takadima ku ta'khir ko inna mursalu la mursaluna ilaikum ko ka gani sun yi sun gabatar da jar majrur sun raba tsakankanin sunan inna da kabarinta ga ismiyatul jumla ga kuma lamul can lamul qasami ka kuma can fa inna rusulihina ahassu inkarahum saboda waɗannan manzannin yayin da suka tabbatar ai aikanu falamma ahassa isa minhum al-kufr ko yayin da suka yi samu yaƙinin inkarin mutanensu fil maratul ula a lokaci na farko iktafaw bi tawkid al khabari bi inna sai suka takaita da karfa labarin kawai da mai ne inna faqalu sai suka ce inna ilaikum mursaluna falamma tazaya da inkaruhum yayin da inkarin su wa mujuhudukum da musawan su ya karu kalu sai suka ce rabbuna kalu sai suka fara kawo Allah ma tukuna shi ma wannan wani musulmi ne na karfa magana sai da suka fara halatto da Allah rabbuna lalle ubangijinmu ya alamu inna ilaikum la mursaluna fa akadu bil qasami sai suka karfafa da rantsuwa wa inna wallam wa kad takfa hadhihi daqa'iq hakika waɗannan lamura waɗanda sai an bi dikin dikin ake iya gane su daqa'iq jam'i na daƙiƙa duk abinda yake ɓoye ba za ka iya gane shi ba sai ka fitar dikin dikin shine da ka'ik ana cewa arkan mai ibara da daqa'iq wa kad takfa hadhihi daqa'iq haqiqa irin waɗannan mas'alola waɗanda sai an bi su ta digin digin sannan za a gano za su iya ɓoyuwa ala gairi ahlil luga ga waɗanda ba malaman luga ga wanda ba ba laraba bane kamar mu irin mu irin mu ba za mu iya gane irin waɗannan sirrorin ba amma shi mai harshen shi ya sani ruwiya an ruwaito cewa annal kindiya lalle shi kindi rakiba ila abil abbas mubarrid wata rana ya hau abin hawansa sai ya tafi ta kanasta kano zuwa ga abul abbas al mubarrid babban malamin luga ne shi abul abbas wa qala lahu sai ce musa inni la ajri fi kalamil arabi hashwan gaskiya ni na sami wani idan an ce hashu shine alfadlul ladhi la khair fihi wani abu da ya saura wanda ba shi da wani daraja da matsayi watan shi ya ga ababe a cikin ya, ya samu waɗansu abubuwa a cikin maganar laraba waɗanda ba su da amfani da su da ciyawan gona busasshe duk ɗaya suke fakala abul abbas sai abul abbas al-mubarrid amma al-mubarrid kun malamin luga ne na karke malamin luga ne ina jin garin kufa ne ko aina wajadta zalika sai ya ce to aina ka samu hakan fakala sai alkindi ya ce masa wajadtuhum yaquluna domin naga laraba sukan ce inda Allahi abdullahi ka'imun thumma yaquluna kuma sai ga wasu sake cewa inna abdullahi ka'imun na'am kai naka kenan ko na biyu a ba lamun na uku ne mai lamun ثم قال يقولون كما سكتي إن عبد الله لكائم فالألفاظ مكررة والمعنى واحد لبس السنة دي أكا مميتا كما ما عندما أنا ديني كاكشي بي بي بي دي بلاكا بي دا الذوق السليم بي دا natural natural ingenuity بي دا natural ingenuity فكان أبو العباس أبو العباس يتي مسا بل المعاني مختلفة هبا ba haka bane ai ma'anonin fadin sassa ba fa inna al-awwal ikhbarun an qiyamihi maganan farko da aka ce Abdullahi Ka'imun ana ba da labari ne akan yana tsaye ne kawai an ba da labari ne akan tsayuwarsa wa thani nabi kuma da aka ce inna Abdullahi da aka kawo inna ka inna Abdullahi Ka'imun jawabun an su'alin jawabi ne na wata tambaya da za a iya yi kun gane wa thalith raddun ala munkir na uku kuma da aka ce inna abdal inna abdullahi lakaim wannan ana za a yi amfani da shi ne domin raddi ga wanda zai inkarin magana kiyam nashi so kun gani dai gashi wata fasaha ta fito a nan gudan a gani kazalika yujibu haka ne ilmul ma'ani haka nan kuma shi ilmul ma'ani yana wajabtar da an yukhataba kullu insanin ala qadri istidadihi yana wajabtar da cewa ya wajaba a yi magana ga kowane mutum gwargwadon shirinsa da tattalinsa fil fahami wajen fahimta wa nasibihi da rabansa min lokaci na ilimin luga wal adabi da ilimin adabi fala yujizu fala yujizu an yukhataba al amiyu bima yukhatabu bihi al adibu al mulimmu bi lughati al arab wa asrariha fala yujizu an yukhatab al-amiyu dan haka ba a halasta ai magana da mutum ga magari ba bima yukhatabu bihil adibul mulimmu bi lugatil arabi wa asrariha ba za a yi magana da shi ilimin adabi na wajabtar da yin fala yujizu ilimin adab bai halastar da cewa a yi ma zaune gari banza haka nan magana ba da irin yadda za a yi ma masanin ilimin adabi wanda ya doge ko kuma yake da ƙwarewa wajen harshen larabci da sirrin larabci ɗin yanzu masanin luga yadda za ka mishi magana daban gama gari kuma yadda za ka mishi magana daban yanzu a harshen turancin nama wanda nukan baku labari wani professor juwai sadiq allah kara mishi lafiya kwanaki ma matarsa ta rasu yana nan a biyu amin yanzu bai idan ka zo kana mai turanci in ba ka san turanci ba ne karki sai dai ce maka da Allah yi min hausa saboda maganganun nan ba balaga ciki ba hikima ba fasaha ga kuma shi ba ka'idojin turanci ba pronunciation mai kyau ka gani to yadda za ka yi masananne ƙwararre magana ba daidai da yadda za ka yi ma wani ki bi da ilimin mu ne magana ba mu ban ci wannan ko Allah ka samu dace qala ba'dhum li bashar ibn burd wadan suka ce ma bashar ibn burd innaka lataji'u bi shay'il hajin al mutafawut ko kai kakan zo da al'amari wanda yake kakan zo da wani abu wanda yake wulakantacce hajin bi ma'ana haƙir haƙir da ha'un kakan zo da wulakantaccen abu almutafadi wanda yake da fifiko wato wanda yake ya fifitu kala wa ma zaka sai ce menene hakmu me wannan kala sai ce bainama bainama kala a bainama tuthiru naka wa takhluqu alquluba bi qawlika bainama tusiru naka ai ba abin da kake sai dai kawai kakanta da kura ne fa asarna bihi naka ko kakanta da kura ne wa takhluqul quluba kuma kana tumbuko zukata bi kaulika da maganarka kenan yana faɗan abin da bashi da fa'ida idza ma gadibna gadbatan mudariyatan hatakna hijaba shamsi aw tumtira dama idza ma arna sayyidan min qabilatin zura min barin salla alaina wa sallama idza ma gadibna mu idan muka yi fushi gadbatan wani irin fushi mudariya ta irin namu mu mutanen mudar hatakna hijaba shamsi to dalilin maganar nan namu sai mu keta hijabin da rana take da shi autum tirar dama autum tirar dama ko kuma ta zubar da jini idan ma a arna sayyidan min kabilatin idan muka aranta aro muka ba wani shugaba daga wata kabila muka ba shi aro zura minbari muka ba shi aron kololuwan minbari salla alaina to sai mana addu'an bunnan samun tsira wa sallama da aminci na raka ta kulu kuma sai mu ji wani lokaci ka ce rubabatu rabbatul baiti tasubbul khalla fi zaiti laha ashru dajajatin wadikun hasanin sauti kai yanzu duk wanda ya ji wannan wata ba wata zai dauka kwana wasa ne da kalma da maganganu kawai kalmomi rababatu yake yakan ce yake rababatu rabbatul baiti wacce kike sunan mace ce mai renon gida wata mai kula da gida tasubbul khalla ba abin da take idan ta tashi kawai tasubbul khalla sai ta zuba kaman abin nan farau farau shine alkhal sai ta zuba farau farau irin na inabi fizzaita a cikin mai to me fa'ida nan gurin wani baka labari mace ce mai kula da gida takan ɗauki farau farau ta zuba a cikin mai laha ashiru da jajatin tana da kaji guda goma wadikun hasanin sauti da wani zakara mai kyan sauti to wata balaga take a nan bari za mu ji abin da zai ci shi kuma faƙala bashar sai bashar ya ce likulli wajihun maudu'un ina ai kowane gaba kowane mafuskanta a cikin kowace fuska ta maganinsa a cikin waƙan nan tana da guri falkaulul awwal jiddun kun ga maganan farko wannan magana ce ta gaskiya babu wargi cikinta wasani qultuhu fi rababa jariyati na biyu kuma na faɗa ne na yi magana faɗa ne na faɗa ne ga a mai kula da gidan jariyati wata fi rababa jariyati na yi magana ne akan rababatu ok jariyati ko wadda take kuyanga ta wa ana la akul baida min suki domin ni ban cin ni bana cin kwai da kasuwa wa rababa laha ashuru da jaja ita kuma da jaja rababa tana da kaji guda goma wadikun da zakara fahiya tajma'u liyal bid sai ya zanto ita ce take tattara min kwai idan ranka ci bana siyo a kasuwa fa hadha alqawlu indana indaha kun ga wannan magana a wajen ta ahsanu min ya fi kyau fiye da maganar umarul kais da ke cewa kifa na biki min zikira habibin wa manzili indaka a wajenka wa kafiran ma tajiri sha'ir da yawa za ka samu mawaƙi ya sulu a hayanan wani lokaci sai ya kawo magana da ya wuce gona da iri wanda kike bata da fa'ida gani ishab abun ya suluko a hayanin to afon wa kafirin matajir sha'ir da yawa zaka samu mai waka mawaki ya sulu a hayanin wani lokaci sai ya sauƙaƙa a cikin maganarsa wa yalinu wani lokaci kuma sai ya tausasa hatta yushbiha hatta yushbiha hatta yushabbaha shi'rahu hatta yushbihu afwan hatta yushbiha shi'ruhu lugatul khitab har sai waƙansa ya zama yayi magana da da harshe wanda ake amfani da shi wajen magana na yau da kullum ka san shi mai waka akwai inda yake zuba waƙoƙin shi wani lokaci ishara zai ta yi kawai kai ba za ka gane haka ba sai ka gane asalin maganin nasa wa yakshinu auna wani lokaci kuma sai ya kausasa maganarsa wa yaslubu haka ne ko yayi tsauri hatta ka annahu ya qadhifuka bil bil jalmad har sai ka ji kaman yana jifin ka ne da duwatsu dutse shine jalmad sai ka ji kaman yana dutse- jifin ka ne da da hoge kullu zalika ala hasabi mawdu'ihi amma ba ya faɗa haka ne kawai saboda banza ba ya faɗa ne gwargwadon gurin da kowanne daga ci- kowanne duk abin da duk abin da ya faɗa kowanne da ta kula da gwargwadon inda za ka iya ije shi ne allazi ya kulu fihi wanda inda wanda ake iya faɗa- faɗansa a gurin wa tabaqatul lati yunshiduha shi'ruhu da kuma irin tabakan da yake sanya wa- wa- wannan wa- wa- wa- wannan waka nasa wato yake rera wannan waka tasa wa min khairil amsala li hadha nau mafi alherin misalai ga irin wannan nau'i abu nawas shine yanda abu nawas yayi wa- yayi ya baje kolin nashi wakan fa innahu fi khum- ah, khumriyatihi saboda shi a cikin khumriyat nasa wani wata kas- wata wasu kasidu ne yayi ya rinka yaban giya da guraren da ake zama don shan giyan da ma- da masu shan giyan to akan ce khumuriyatu abu nawas kaga yanzu zaka iya downloading kawai sai ka sa khumuriyatu abu nawas pdf ka tura za a turo maka kasida ce kusan da guda yayi ko kasa'id ne ya rubuta kusan da guda akan wa akan giya mashaya giya da kuma guraren da ake shan giya fa innahu fi khumuriyatihi mene a ga wata ko ta kalmar nan fa innahu fi khumriyatihi gairuhu fi mada'ihi wa wasfihi domin shi a cikin khumriyat nashi wannan dannan kasa'i da ya magiya waƙe da sauransu gairuhu to waninsa ne fi mada'ihi wajen yabansa wa wasfihi da kuma yadda ke siffanta irin yadda ke rinka siffanta giya da guraren shan giya da sauransu watan shi ba kaman kowane mawaki ba ne shi na da wani usulubi tashi na ta musamman wanda ya rinka amfani da su wajen yaban giya ko kuma kushe giya da mashaya giya da gurin zaman gurin da ke zama wa ataba- wa atabir hadha al-asl wa atabar hadha al-asl bima kana wa atabir hadha al-asl ka kwada da wannan asali din bima kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya kasance ya samo asali tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kanshi kun san ya ce wani lokaci kan kausasa magana ko wani lokaci sai ya tausasa shi mawaki to kaman wannan ya samo asali ne daga irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan shi yake magana fa innahu lamma arada an yaktuba ila maliki faris yayin da ya rubuta ya ya so ya ya yi kok- ya so ya rubuta ya nufanci rubuta takarda zuwa ga sarkin farisa ikhtara ashal al alfaz sai zabi mafi saukin kalmomi wa awdaha waɗanda kuma suke fitar da bayanai karara faqala sai ce min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ila kisra zuwa ga kisra azimi faris sarkin farisa salamun alamanin taba alhuda wassalamu alamanin taba alhuda ko can aya ma gashi nan to malamai suka ce wannan idan krista wanda ba ko wanda ba musulmi bai maka sallama suka ce mishi assalamu alamanin taba alhuda tunda gashi annabi shi ma kai ce ai ko Na'am. Wa amin billahi wa rasuli wa amana billahi kuma ya imani da Allah wa rasuli da manzonsa wa ad'uka haka ne naka ad'uka ne nan wa ad'u wa wa ad'uka bi di'ayatillahi ina kiranka da kiran Allah fa inni anna rasulullahi ila al-khalqi domin ni ni manzon Allah ne zuwa ga halittu ka fatan baki ɗinsu liyin zurman kana hanyar domin ya yi gargaɗi ga wanda yake a raye bai mutu bai na bayan ƙasa wa hikal qawlu alal kafirin kuma azaban Allah ta tabbata akan kafirai fa aslim taslam fa aslim kam suninta in kai haka taslam zaka kubutu fa ina bacci idan ko kaki fa ismul majusi alayka zunuban majus masu- majusawa duka zai koma kanka ne tunda kai ne jagoran su wahin arada an yaktub kun gana ai yayin bani da labuzza masu masu taushi ko kuma tsauri masu taushi ga wani ma abin nan wata rana muna karatu da wani yaro saurayi ne kuma inda a ƙauye yake gaskiya da an da an fara tunanin samu da an samu shi rana ko kuma kila an kusa auren a lokacin da muke magana da shi muna karatu sai mun karanta ya karanto hadisin almu'min lilmu'min kalbuniya ne shidu ba'dahu ba'dan na fassara mushi sai ce malam magana hadisin ba sai Allah bani fasaha da hikima sun ce to yanzu gidanku akwai waye da waye da waye a gidanku ya ce akwai babana akwai mamana akwai ni akwai kanni na gazayi na gasanan sai na ce to yanzu idan za ku ci tuwo ko za a ci jollof rice shin babanku yakan zo da jollof rice ne ko sai da zama mu kowa kowa ya ci ya ce a'a sai na ce wa yake cefa wa yake yin cefa ne ya ce babanmu wane ne ke shi da kayan abincin ya dafa ya ce mamanmu waye na ce waye ke su ɗibo ruwa da su magi da daddawa da sauransu sai ya ce mu ne sai ya ce to ka gane yanzu kun gane domin kun ga ai wancan na taimaka ma wannan wancan na taimaka ma wannan na sai a ci nasara a fita lafiya lau daga nan sai ya dariya ya ce amma na gane hadisan to ka gani kaga babban mai hankali fa ana faɗa mashi hadisin zai iya ɗauka amma shi ko ba ƙwaƙwalwarsu bai kai ya ɗauki irin wannan ba to ko da yara ne ma za ka yi musu magana shi kenan yanzu kaga wannan kaga kamar wannan da kuɗi ko kuma zai yi ka ba wannan a halin dai da muke ciki yanzu nan zai yi ka ba shi handset ka ce in guje kai can shagon a sa caji domin dai duk wanda zai haɗu da shi ya ɗauko damatsan kuɗi da matsan kudi dan ɗari biyu a naira hamsin hamsin sababbi kar guda biyu mika mishi ce ungo ka wani ya rike maka je ka san shagon ka so ma mun ɗaya ce to gashi ka gani to amma in babba ne mai hankali ba ka gani Allah ka sa mu dace to kowa ne akwai yadda zaka fuskanci shi da magana ilmin ma'ani yana nuna maka wannan abin ga inda ya kamata ka ije magana ko mun kinta ko mun kinta ga inda ya kamata ka yi kai wani lokacin ma magana ba za ta zanto ma mai kyau ba amma in an in ta dace da gurin da aka yi ta sai ta kyau sai ta kyau ka gani ni dai ina ganin kuranta masu yan siyasa da masu sarauta da ke sai kai dan toron giwa don Allah duk arsayin da abin da su fanta ka da shi na bayan Allah kwararru sai toron giwa sai turin giwa an siffanta ka ba ma da dabban ba abin da ke fitowa daga cikin dabban to da shi da dabban wanne ne fi matsayi a gani sai kai baki-baki mugun citta a gani wai kuma wai yabo ake nan yanzu duk sallan da kake yi duk azumin da kake duk kyautar da kake ba a yi ka ta na gwada ba a sai a rinka kamanta ka da wasu abubuwan da suke tsirrai ne ko kuma dabbobi ne ba su da hankali akwai sake dai a wannan guri ba Allah ka samu dace wahina arada an yaktuba ila ukaidar lokacin da ya nufanci rubuta takarda zuwa ga ukaidar sahiba domatil jandal a shugaba ko sarkin domatil jandal fahamal alfaza sai ya kamba malafuzza wa atabil jazal ya zo da gwababbun lafuzza annadir waɗanda ba a iya samun su wata sai amfani da big vocabularies annadir waɗanda ba a iya samun su faqala sai ce mishi min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ukaidar daga muhammadu manzon Allah zuwa ga ukaidar sallallahu alaihi wasallam daga muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zuwa ga ukaidar hina ajaba ilal islami haka ne ko yayin da ya amsa ma musulunci wa khala'al andada kaga tun daga nan fara gani wa khala'al andada ya tumbuke kishiyoyi khala'a shine tubewa andad fala tajalu lillahi andada ko wal asnam da kuma gumaka inna lana adhahiya na'am sai ce inna lana adhahiya lalle muna da dabino dabino waɗanda suke shuki a bayan gari muna da dabinai wata ma'ana muna da dukiya da suka shafi dabino wanda suke bayan gari minal ba'al daga nau'o'in dabinan nan waɗanda suke masu jijiyoyi tabbaci a cikin ƙasa walbur da kuma irin da ƙasa da ƙasa wacce take ba a sassabe ta ba me za ji me za a ce ma fili kawai gashi nan da itatuwa da sauransu wanda ba a sassabe shi ba me akan ce mishi a hausa saura jamil jiddan muna da saura gashi nan sai abin da ka gani walbur haka ne ko walbur da saura walma'ama da kuma ma'ama jam'i ne na ma'ama ita ce ƙasan da aka jahilci mai ita wa ba aka jahilci aka jahilce ta ƙasa ga ta nan iyo ka banza ga shi nan daji to duk muna da su wa a gafalal ard sannan kuma muna da ƙasashen da ba ƙasa waɗanda ba yanki yanki ne ƙasa waɗanda ba a gyaggyara su ba ba a gyaggyara su ba watan ba taɓa shuka a ciki ba wal halka da kuma makamai muna da su walhalka da makamai waɗanda gama gari kowa zai iya amfani da su wasilah da kuma makamai waɗanda aka tanaje su don yaƙi walakum dhaminatu min an-nakhli sannan ku kuma kuna da nau'in dabino wata ake ce mata ad-damina sune irin dabinan nan da suke kawai a cikin gari dabinan da gari ke ginin katangan gari ke gewaye da su kun gane ko su ko ga dabinai na wanda suke ma bayan gari kaga kenan dabinan su yafi nasu yawa wal ma'in da kuma ma'in shine ruwa wanda yake gudana a bayan ƙasa minal ma'amur daga cikin a wanda yake bayan ƙasa rayayyun ƙasa watan ƙasa wacce aka raya ta la tuqdalu sarihatakum sannan kuma ba za a iya karkatar da dabbobinku ba watan dabbobinku suna da dama su dabbobinku idan sun zo wurinmu suna da dama su kiwo a ko ina ba za a iya tsare su ba ko a kore su ko a ko a hana su ba wala tu'addu fari faradatakum haka nan kuma ba za a lissafa dabbobinku ba watan dabbobinku za a basu su yawo ko ina afwan ba za a lissafa in an zo ɗaukan zakka ba za a lissafa dabbobi mafi tsada daga cikinku ba kamar irin karo ɗin nan za a zaɓi matasa ne kawai ba uwan girke ba ba karo ba ba za a kirga su lissafa sojan karɓar zakka ba wala yuhzaru alaikumun nabata ba kuma za a taɓa tsare muku shukoki ba a'a kuna da dama ku shiga ko ina ku ci shukar da kuke so in dai ciyawa ce na dabbobi to kimunan sana za ku tsaye da sallah lokaci ha a lokacin ta wato adduna zakata kaga kenan idan kun zo kun yi sallah a wani lokaci wasu lokutan kuma kuna can kuna harkan hidimin ku na yau da kullum wato adduna zakata kuma za ku ba da zakka alaikum bidhalika ahadullahi wa mithaqihi haka ne ko to akwai alkawarin Allah da kuma alkawari wanda yake an karfafa shi da wanda wata akwai alkawarin Allah wanda a karfafa da wanda ba a karfafa shi ba akawun akan ku to in kun dubi waɗannan lafazin da ya amfani su a cikin waɗannan a cikin wannan magana za ga ai sun fi na baya tsauri sun fi na baya tsauri ashe kenan duk mutumin da za ka yi mishi magana za ka kula da halin hankalinsa ne halin shi da hankalinsa sai ka fuskantar mishi da maganar da ya dace da shi ga shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yayi wa takunu mutabaqatul kalami li muqtadil hal aidan haka nan karkashin ilmul maani magana da za ka yi dole ne ya kasance ya dace da irin hali da yake irin abin da hali ya hukunta fi ma ya tasarrafu fi hilka'il a dukkan cikin abin da mai magana zai yi iya tasarrufi cikinsa min ijazin wa idnabin na takaita magana da kuma tsawaita magana yanzu application ne za ka rubuta robust dr suleiman balarabe na fc ya kira ka ce to ka ka kawo appointment eh, application letter afwan shi kenan sai ka je kai paragraph goma ko paragraph biyar Ah, dan magana ne dan cis kawai wanda ke mag- ke magana akan educational background naka cikin yan layu ka yan paragraph biyu uku shi kenan ka gama shi kenan ka gama falil ijazi mawatinuhu takaita lafuzza magana yana da nashi gurin walil itnabi mawaqihu shi ma itnabi yana da nashi gurin tsawaita magana kullu zalika ala hasbi halis sami dukan wannan tare da kula ne da halin mai sauraro wa ala muktada mawatinil kauli na'am kuma da kula da abinda guraren da za a jefa maganar ke hukunta ke nunawa fa zakiyul ladhi takfihi lamha kaga mai kwakwalwan da ishara kawai kan ishe shi ya hasunu lahul ijaz to shi wannan takaita magana zai kyautata masa wata ma'ana ba za ka bashi magana mai tsawo ba sai dai kyautata masa walgabiyu shi ko wawan mutum awul mukabir ko mai girman kai yajmulu yujmalu yajmulu inda khitabihi al-itnab wal ishab yin magana mai tsawo da wuce magona da iri wajen magana shine zai fi kyautatuwa a mishi a ga ai ba zai yiwu Kai, Allah ka samu dace wa idza ta'amalta al-Qur'an al-Karim idan maka kula da al-Qur'ani ra'aytuhu idza khataba al-arab zaka ga al-Qur'ani lokacin da zai mu laraba magana wal arab da mutanen kauye aujiza kullal ijaz sai ya takaita dukan takaitawa sai ya takaita magana wa akhrajal kalam sai ya fitar da maganar makharajal ishara ta hanyar ishara wal wahid da kuma a ima'i ne ishara da har ila yau ne wa idza khataba bani isra'ila amma duk lokacin da qur'ani zai magana da bani isra'ila au haka anhum ko kuma zai hikaito abinda su bani isra'il suka yi ashaba wa adnaba sai yalwata magana famin ma khataba bihi ahla makka yana daga cikin abinda qur'ani yayin mutanen magana makka da shi magana da shi qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah kaga ba tsaya nan ba sai aka kuma ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kuma sai aka kara da da'ufar talib wal mutulu ka gani ku duba ku gani ma- kafarai aka yi musu magana aka ce kul kunu hijaratun aw hadida aw khalqan yakum mimma yakbur fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fasayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa ka gani sai ana ta tsawaita magana mu ko mun munai Allah sai ce mana ko innal ladhina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula shi kenan mun fa fita har ma kaga muna aikata aiki ne kwarai don mu samu aljanna ka gani amma ko kafiri sai ai ta tsawaitawa ai ta tsawaitawa ai ta tsawaitawa domin a kula da halin shi na inkari da sauransu na'am wa kallama tajidu okay ayan tana cewa innal ladhina tad'una min dunillahi wadanda lalle wadanda kuke roko kuna mika musu bukatunku kuna bauta musu koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaba ba za su iya halitta kuda ba walau ijtama ula koda ko din koda ko sun halittu domin halittan kudan ne wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan da kuda zai dauke musu wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya tsamar da shi duka wannan kudan ba da kuda zai kwace musu wani abu za su iya kwatowa ba zaufa talibu wal matlub me nema da wanda ake nema daga reshi duka sun yi rauni at-talibu waye at-talibu su kenan ko al matlub fa abinda suke bauta ma da sauransu duka sun yi rauni wa kallama tajidu khitaban li bani isra'ila yana da karanci ka sami wani magana da aka yi ga bani isra'il illa wa huwa musabun mutawwalin face sai kaga an yi shi da tsawo an tsawaita shi an yawaita shi kuma an tsawaita shi lian yahudal madina kanu yarawna anfusahum ahla ilmin saboda su mutanen madina suna ganin kawunan su masu ilimi ne wa ahlul kitabi kuma su ahlul kitabi ne fa tajawuzul hadd sai suka wuce gona da iri fil mukabarati wajen girman kai wal inadi da taurin kai wa kad yakun al qur'an al karim nazzalakum manzila qisar al uquli mai zai hakika al qur'ani ya saukar da su masaukin waɗanda suke da ƙananan hankali an kulla fa'ata nabi bil hadith ilayhim shikenan sai tsawaita wajen magana da ya musu wa yashhadu li hadha ar-ra'y ma hakahu anhum ina abinda alqur'ani ya hikantu ga daga waɗannan masu tsaurin kai yana shaida irin wannan ra'ayi da suke da shi wa an miqdari ma'rifatihim da kuma yanayin a sanin su bima fi asfi asfarihim da irin abin da ke cikin littafansu ku duba mu'azu bin jabal manzo sallallahu da ya ake shi zuwa ga yaman kaga sai mene sai ba shi dokoki kawai shi tafi wanda su ne kuma zai yi amfani da su ya kiyasi kuma inda za a kiyasi kuma ya fitar da matsalola walil ijazi muwatinin hakanan ijazi takaita magana shi ma yana nashi gurin dama mun ji akwai ijazu hasfin akwai ijazu isarin haka ne ko ya hasuni fi ha wanda yake kyautato a ciki akwai in ba ko ina zaka yi ijazu kasirin ba ko ijazu hasfin ba ko ina zaka yi ba ijazu kasirin akwai inda zaka yi shi na hasbin ma ga inda za akwai inda za ka yi shi a hausa misali mukan ce a ka gaida mutan gida kaga ai idan ka lura da kyau mutan gidan ai suna da yawa amma sai aka dunkule su kai an ce a gaida mutan gida ka san ga wanda ake nufi da Allah kajin gidan sun shiga karnukan gidan sun shiga kaga duk su shiga ba ka san masu hankali ko ake nufi ko kuma a gaida gida yau jamil a gaida gida ma zai fi yanzu gidan da ake nufi za a gaishe shi kuko ma'ana in ka je ka gaida mutan gidan sai a share mutan mutanen sai a ce gida kawai eh in ka koma ka gaida gida kun kun banci wannan ko to kaga na an takaita magana ka shirka mun godiya wani itiza da kuma wajen neman uzuri dukkan ana son ne ka takaita wa ta'ziya da ta'ziya Allah cikin fulani shin an zo na kwana lafiya ya mutum gidan ya dabbobin ku ya ya kaza sai an ta yi kazan da take a kurki ma ita ma sai an tambaye ta wani itab da kuma zargi duka waɗannan gurare da ake son ka takaita magana wurin godiya wurin bada uzuri wurin ta'ziya wajen aibata abu ila gairi zalika zuwa ga wani waɗannan wal itnabi mawatunin shi ma itnabi yana da nashi gurin kattahani ati kamar wajen taya murna babu laifi idan ka tsawaita magana wasul baina fariqaini da sulhi tsakankanin mutane guda biyu jama'a guda biyu wal qasas da kuma kissa wal khitaba da kuma magana ko kuma khutba fi amrin kan wani al'amari min al'umuri al'amma daga cikin al'amuran da jama'a suka yi tare a cikinsa wali zauƙi salim sannan kuma ɗanɗano ingantaccen ɗanɗano yana da alƙalul fasl rababban magana fi hadhihi shu'un a cikin wannan a sha'anona saboda haka kowanne za ka yi magana da shi ga yadda ka san za ka fuskanci shi duk halin da ake ciki ga yadda za ka yi magana a ciki amma al'amurin sani allazi ya bahasu fihi ilmul ma'ani amma al'amari na biyu da ilmul ma'ani ke bincike a kansa fa huwa dirasa ma yustafadu min al-kalami shine ya baka darasi kan abin da za a iya fahimta daga magana dimnan a dunkule impliedly kenan bi ma'unatul qara'in ta hanyar taimakon waɗansu alamomi hali ne ya hukunta za ka yi addu'a sai ka hali ne da ya hukunta za a yi addu'a ne yanzu idan ka zo kauta mutumin da yadda hansari ke a cikin halin da ake ciki wani sallan nan babban sallan ta gabata muna tare da wani mun yi sallah haka gurin kusan guri ɗaya muna idar da sallah sai muka ya tashi a guji ya zabar ya je yana dube dube cikin safu yana ta dube dube yana ta dube dube ku gane Allah mai da mishi da alheri ashe hansat din shi ne faɗi ko aka sace daidai gaba za ta da sallah fa masallacin idi a nan lokacin to yanzu wanda ke cikin irin wannan halin kuna haduwa da shi wane yaya an yi sallah lafiya to bana kuma da Allah menene ka yanka mana ai ma sai ya dauke ka wani banza zai dauke ka wani banza ka gani ka gani mutumin da ya bace ko kuma mutumin da ya bace akan hanya akwai inda zaka mishi magana mutumin da ya fito siyasa ya kashe makudan kudi bai ci nasara ba akwai inda zaka mishi magana ka gani mutumin da gobe za a sa mishi rana ko aka sa mishi rana ko gobe za a daura aure akwai inda zaka mishi magana tunda ka san wannan yana cikin halin farin ciki ne so ashe kenan kowa sai ka kula da halin yadda zaka mishi magana watan yadda hali ya warantin za ka yi magana shi ne sai ka yi magana a lokacin to ilmul ba ma'ani na karanta duka wannan da irin maganan kuma da ake faɗa a halayen fa innahu yurika annal kalama yana nuna maka cewa lalle shi magana yufidu bi asli wad'ihi yana fa'idantarwa ta kula da asalin yadda aka sanya shi ma'anan wanda wata ma'ana wata yana ba da wata ma'ana ta kula da yadda aka sa shi walakinahu qad yu'addi ilayka ma'ana jadidin jadidan sai dai kuma zai iya yiwuwa ya kawo maka wata ma'ana daban ya fahimu mini siyaki wanda za a iya fahimta daga siyaki shikenan dan giya yana da hujja ce eh ai Allah ce imalu ma shitum dan haka mu ma muke aiki da abin da muka so kaga ba zai yi ba yi ba zai yi ba saboda zahiri dai ai umarni ne to amma kuma ta ni in ka kula a fakaicin ana yin menene hannunka mai gargadi ake yi wani ake yi wurin ake yi na'am sai menene walakin na hukar yi addi ilaika ma'anan jadidan sai dai zai iya kawo maka wata ma'ana yi fahimu mini siyaki wanda za a iya fahimta ta kula da siyakin magana din wa turshadu ilaihi alhalu allati qila fiha halin kuma da ake cikin da aka faɗi wannan magana cikin da ita ce za ta shirya da kai fa yaqulu laka innal khabar qad yufidu al tahassura sai gashi ka gaina nuna maka cewa ai wani lokaci magana zai iya fa'idan ta maka da menene ana ana nuna maka bakin ciki ne wal amr qad yufidu al ta'jiz wani lokaci umurni zai fa'idantar da gajiyarwa a gajiyar da kai a kasar da kai a nuna maka kai ba za ka yi komai ba wannan hayu karifi da du'a hani wani lokaci zai iya fa'idantar da du'a'i da kake cewa rabbana la tu'akhidna la tu'akhidna bima rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhdana kana hanin Allah hanantan Allah kake yi ai ba zai ka hana Allah ba sai dai anan tunda hannun ya taso daga na ƙasa zuwa na sama sai a ce to addu'a ne wannan addu'a ne hannun ke ba idantarwa so addu'a ake yi a nan ba wai hani ana hana Allah ne ba amma ko inda daga na sama ne zuwa ƙasa fa shine halin karara mun gane shi ko wal istifham qad yufidu nafiya istifhami zai iya fa'idantar da korewa yaro ya je ya ɗauko abinci ba a ce ya ci ba sai ya fito da shi ya ɗauka ya shiga shiga ci kina mishi faɗa sai ka ce shi kenan to kuma sai aka ce ka ɗauko ka ci gani wannan ai magana ne kamar mene kamar an tambaye shi ne a ba tambaya mai aka yi mishi ba ana hana shi ne kada ya ci wannan abincin mun binci wannan ko ila gairi zalika zuwa ga wani waɗannan mimma ra'aitahu na abin da ka gani mufassalan dalla dalla fi hadal kitab a cikin wannan littafi wa yaqulu laka wani lokaci kuma zai ce maka innal khabar qad yulka muakkadan magana za a iya jefa shi wani lokaci an karfafa shi li khalid zihni ga khalid zihni wanda yake mai wafitaccen zuciya game da abin da labari ya kunsa wa kaliyu ka gairi mu'akkad za kuma iya kawo shi ba tare da an karfafa shi ba lil munkir wanda asali ya kamata a karfafa shi ne ko ga munkir aljahil mai musu ligardin balagiyin saboda wata manufa ta balaga badi mai kayatarwa arada hul mutakallim wanda mai magana ya nufanta min al khuruj amma yaktadihi zahil karam wanda yake na daga cikin abin da fita ne daga abin da zahirin magana ke nunarwa kai za ka ɗauka an tambaye ka ne a amma hannun ka aka yi kai za ka ɗauka kamar an umarce ka ne amma mene han hannance ka ne wayin shudu wayin shudu ka ilmul ma'ani ilmul ma'ani zai shiryatar da kai ila annal kasra cewa takaita magana kasru uslubi na kasru qad yanhu fihi al adibu manahi shatta manahi shatta mai adabi zai iya bi cikinsa zuwa ga abin nan hanyoyi daban-daban watan zai iya amfani da usulubi na kasuru domin ya bi hanyoyi daban-daban ko kuma fuskoki daban-daban na magana ya kaka maka su ka an yadda ji hailal kasirin idafi kamar wani lokaci ya maka kasirin idafi a in an siffanta maka wata siffan da wani ma zai iya mallakanta ko ragabatan fil mubalaga domin ya kai mubalaga ce wallahi tallahi na sani da an wannan wallahi babu wanda ya kai ko babu wanda ya kai wani irin lissafi wallahi ba wanda ya kai shi irin lissafi kai matata ba fa da ta wasa bace wallahi matata da an wannan duk matan Najeriya ba wanda ya kai ta girki hakikani hakikani ba za a samu wanda suka fita ba kaga dai ya samu ko to amma dai yayi maka wannan kasur din ne domin mene mubalaga mubalaga ba wai yana son ya nuna maka hakikani ba wanda ya kai ta girkin bane ko kuma ba wanda ya kai shi sanin lissafi ba fa yaqulu al muqatil zaka ga muqatil yana cewa a mutafa'il ko zaka ga wanda yake kyakkyawan a kyakkyawan nufi zai ci zaka yana cewa wama duniya siwa hulmin ladhidhin wato wanda yake neman ka ka aikata aiki mai kyau wama duniya siwa hulmin ladhidhin tunabbihuhu tabashirus sabahi wama duniya ita duniya fa ba komai bane siwa hulmin ladhidhin face wani mafarki ne mai daɗi ita duniya mafarki ne mai daɗi tunabbihuhu tabashirus sabahi wanda tabashirus sabahi bisharoran nan da ke bayanuwa da safe tunabbihuhu ita ce take fadakar da shi bacci ba komai a duniya ba komai bane face bacci ne mai afwan face mafarki ne mai daɗi wanda bisharoran nan da kan samu da safe ke fadakarwa yake fadakarwa game da shi wa yaqulul mutasha'im wanda kuma yake da mummunan manufa mutafa'il ce mai kyakkyawan manufa mummunan manufa kuma zaka ce yace a a wancan magana ai kun ga akwai uslub kasir ko ma da siwa ma nafi ne da istithna ko kamar da muka yi halid dahru illa laylatun tala suhduha تنف آه، تنف تن- تنفس عن يوم أهم أصيبي هكذا يقول هل الدنيا shin ita duniya ai kawai ba kuma bace illa lailatun face dare ne qala suhudu suhudu ha wanda firin tikin yayi tsawo tanaffasu an yawmin wanda ke yin numfashi ta hanyar yini a hamma asibi haka ne ko tanaffasa ne ko tunafisu نعم تنفسوا عن يوم wanda yake yayewa ta hanyar yini a hamma asibin da mafi tsananin zafi wa kad yakunu min maramil qasr kun ganin ya ce halid daharu illa yanzu nan kai zaka dauka tambaya yake yi ko a yana son yi wannan halidin yana da ma'anar nafi ne yayi ai maddaharu illa lailatin ala suhuduha kaman can fadin Allah mai girma da ke sarki inda malamai suka ce hal thawibul kufaru illa ma kanu yafalun ai ma yusabul kufaru ba a ba kafirai um, sakamako face irin abin da suka kasance suna aikata aljaza min jisul amal wa kad yakun min maramil qasr hakika zai iya kasancewa daga cikin manufofin kawo kasu a tarif jirwaye kamar da wanka da kwalli ta'ala kamar da Allah ya ce inna ma yata zakaru ulul albab ai masu hankula ne kawai su suke mene su suke tunani idh laysa al-gard min al-ayat al-karima saboda ma manufa ne ba a cikin ayan mai daraja an يعلم السامعون أن يعلم السامعون ظاهر معناها masu sauraro su sun zahirin ma'anan ayar walakin na ha ta'aridun bil mushriki ne sai dai jirwaye da kaman da wanka ne ake yi ga ga ainihin mushrikai wa annakum li fardi inadihim kuma su saboda taurin kannan nasu wanda ya wuce gona da iri wa galibatul hawa da yadda son rai ya galabce su ya rinjaye su wa galibatul hawa alaihim da yadda son rai ya rinjaye su fi hukum cikin hukunci fi hukumin malla akan lahu to sai aka musu dubin cikin hukunci sai aka yi musu hukuncin aka musu maganan cikin hukuncin wanda bai da hankali kun gane ko inda ma ta karu ulwa ai masu hankali ne ko suke tunani ba wai ko ana son a fahimtar da masu hankalin suke tunani ba ana son a nuna maka kai ku mushrikai ku waɗannan kafirai ku yi amfani da hankalin kuma na ku gane ga inda gaskiya take wannan al'amari na addini gaskiya ne a'a sai ba su yi amfani da hankalinsu da kwakwalwarsu ba wa yahdika ilmul bayan ilmul bayan zai shirya da kai ila anna min agradul fasl lallai yana daga cikin dalilin faslu watan kawo magana cikin usulun faslu fi ba'dhi awan fi ba'dhi anwa'ihi cikin waɗansu nau'o'insa shi ma alfasl kamar yadda magani takaririn ma'ana a tabbatar da ma'ana wa tathbiti fi dhihni sami da kuma dasa shi a cikin tabbatar da shi cikin zuciyar mai sauraro kwakwalwar mai sauraro kama fil fasli kamar yadda yake zo cikin a hukunci na faslu likamali littisali wa shibihi saboda kamalar haduwan ma'anona da kuma kama da kuma abin da ya kama da shi wala alla fi hadhihi kalima almujza mai yiwuwa ne ko kuma muna fatan a cikin wannan maganan takaitacce da muka yi maka mukana'an akwai mawadata ma'ana zaka samu wadata fi bayani malam fi bayani mali ilmin ma'ani wajen bayanin abin da ilmin ma'ani ya kunsa min al'athar na tasiri fi balagatul kalam wajen balagan magana wa ma yumaddu bihin nashi fil adabi da kuma irin abin da ke karfafa mai tasowa cikin ilmin adabi min asalibin da kuma na na uslubo ba wa ma yursumu lahu ma yursumu lahu da irin abin da yake zana masa min tariqin na hanya na hanya li husni ta'alifiha domin kyan harhaduwanta wa ikhtiyaril alhawal da kuma zaben halaye wal mawatin da gurare allati tukalifiha wanda za a faɗi ta a cikin su to a takeice a gurguje wannan shine a tasirin da ilmin ma'ani ke da shi a cikin balagan magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik